ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك عقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shin rahama shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da 20 da wanda yayi daidai da 17 ga watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ɗaya. da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da shirin da bakwai ga watan uku miladiya shekara dubu biyu da ishirin da uku ya inganta wannan kuma insha Allah ta'ala shi ne darasinmu na goma sha shida daidai a wannan masjid abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu inda muke tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai tarin albarka ita ce suratul baqara taken karatun namu shine karatun hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka dai zama lahiya ga musulmi suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai wanda jiya alaikum salam idan ɗan uwa ba manta ba mun shiga bayanin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa idza laqul ladina amanu qalu amanna Allah yace yayin da su munafikai ba mu gushe ba har yanzu muna magana kan suwa kan munafikai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa idza laqul ladina amanu in suka hadu da masu imani qalu sai su ce amanna ai mu ma mun imani kamar yadda kuka yi imani wa idza khalau ila shayatinihim amma in suka koma gehe wurin uwayen gidansu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta su da ni shaidani sai su ce qalu inna ma'akum ai muna tare da ku inna ma nahnu mustahzi'una ai muna yaudare wa an san musulman ne wanda jiya mun dan taɓa bayani kaɗan dangance da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala kan mi kan wannan sura wanda inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa iza khalau ila shayatin in suka koma wurin uwayen gidansu shine yamma da yake ya'ani idan sarafu wa zahabu wa khalatu ila shayatin ai in suka busa daga wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko suka busa daga wurin sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda babban malamin Imam al-Baghawi sai yake cewa وإذا خلوا إلى شياطين تلك أي وأساؤهم وكهنيتهم قال ابن عباس رضي الله عنهما يتي وهم خمسة نفر وهم خمسة نفر eh Imam Bagawi yake cewa idan suka tafi wurin uwayen gidansu wanda su ne suke kan gaban wurin bata wurin shirka wurin saba ma Allah subhanahu wa ta'ala yace kan wannan Ibn Abbas ya ce su ne ni mutane guda biyar yace minal yahudi da daga cikin yahudawa ka abdin ashraf wani babban kafiri za a ce ko munafiki bin madinatu wa abu burda fi bani aslama wa abdullahi addari fi jahaina wa auf bin amir fi bani asad wa abdullahi bin sauda ibn sham ce wa la yakunu kahinan illa wa ma'ahu shaytanun faji'un lahu yace wannan mutanen haka ibnu abbas yace yace kuma ba za ka taba samu wani mutum wanda yake da alaka da bokaye ko sihiri ko duba yace face ka same shi ne akwai wani shayani tare da su saboda a can da za ka ga mutane suna bautar tsahi suna amfani kwarai da bokaye da yan bori wanda hatta a wannan zamanin ba wai an bari bane ba zai iya cewa wannan zamanin ma abin ya sauye salo ko kuma yadda ake yi canza yanzu ba a ma yi haka nan canza kawai in mutum bai imani ba bai imani ba ne ba kawai zai ce ya kahuce wanda sai zan sahaba annan muhammad sallam suka zo madina ne da musulunci ya fara yaduwa ya karhi sannan sai aka samu munafiki cikin tahi muna fahimta kun ga wannan yana nuna shi ma mai tahiya in ta amsa sunanta tahiya to dole sai an samu masu shirya zagon ƙasa cikin wannan tahiyya dole sai an samu wanda su burin shi ya za a yi ko tahiyyar ta lalace ko kuma ya za a iya zama a ce su ne suke gaba muna fahimta ya uwa to Allah subhanahu wata'ala ya raba mu da shirka amma mafi yawanci abinda malamai suka fassara shine idan suka tafi wurin uwayen gidansu wa idza kalau ila shayatinihim sai ce an samu fassara na ibn abbas da ibn mas'ud da shi sahaba annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce abinda ake nihi da wa idza khalau ila shayatinihim yace ya'ani hum ru'asa'uhum fil kufr ana nihi sune ni wanda suke uwayen gidansu akan kahorci wa qala bihas wa ibn abbas wa idza khalau ila ashabihim وهم الشياطين يتي وقال محمد بن بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن إكرم عن إكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وإذا خلوا إلى شياطينهم يشي من اليهود الذين يأمرونهم بالتخذيب وخلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشي أي سنمي سن يهودا وندا سكمي suke umartar mabiyansu da sima annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƙarya kuma su saba ma duk abin da annabi ya zo da shi zaka ga mafi yawanci duk wanda bai yarda da abin da kake da awa kan shi ba kullun yana kokari ya ga duk abin da ka zo da shi ya za a yi zo da kwantara da shi kullun duk abin da ka zo da shi in annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya magana sai a samu wata shedanu daga cikin su su ce ƙarya ce wasu ma kai ƙarshe Yahudawa kai sai suka yanke shawara cewa ku saurara ku ji daga yau idan manzo Allah na karanta alqur'ani kan wanda ya ƙara saurare shi kai amma ji ai ta hayaniya wuri muna fahimta la tasma'u li hadha alqur'an kan ku kusura ku saurare shi saboda dadin baki ke gare shi wal gawfi ku ta hayaniya inda ake karatun la'allakum tamiyuna ko kun yi ko kun ci nasara ku samu mutane su kera da abin da annabi yake je wanda wasu daga cikin malamai suke cewa wai daga nan ne za ka ga mafi yawanci sai Allah subhanahu wa ta'ala ka yana cewa alif lam mim to da haukanka kaji an ce qaf a matsayin ka na balarabi muna fahimta kamar yanzu ya zan fassara ma shi da Hausa shine ai wani abu wanda yake in ka ji shi a matsayin ka na bahaushe abu ne wanda gashi yaranka ne yaranka ne amma ka ji wata magana ce wadda baka taba yi ba wadda take dole dole za ka tsaya ka ji wai wannan magana menene ake son a ci kamar kawai ka ji mutum ya kwala ihu ai da hankalin ku zai karkata ko ku ji menene zai biyo baya wannan ihu to sai Allah subhanahu ta'ala ya ɗauki salo sai ka ji an ce can ayar Qur'ani Allah ke sabkawa misali qul ya ayyuhal kafirun yanzu sai Allah subhanahu ta'ala ya ce qaf sai su ji qaf qafun dai yare ne na larabci to amma menene wannan qafin muna fahimta ko Allah ce alif lam mim sun ce to menene wannan kuma sun san alifun da lamun da mimun larabci ne to yanzu duk yake in ka ji wannan sai ka ce me wannan sai Allah ya ci gaba da bayanin da yake so yi muna fahimta eh an kawai salo ne yadda wasu malaman tafsiri suka ce nabi na sabkar da alqur'ani yanzu sai ka ji can daga an sabka aya ce to ka sani kika hayaniya to shi yasa malumai suka ce zaka ga irin wannan surorin mafi yawanci abin da ke biyo bayan su shine Allah yana tabbatar da alqur'ani misali da Allah ya ce alif lam mim da hankalin alif lam ne wannan alifun da lamun da mim a ce Allah ya ce zalikal kitabu la raiba fihi wannan littafin babu kokonto daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala qaf Allah ya ce ni والقرآن المجيد ها ألف لام تيتي الله لا إله إلا هو الحي القيوم تيتي نزل عليك الكتاب بالحق من فهمتا ديك مي سنا tabbatar da alqur'ani mitayi ne wanda yake daga wurin Allah subhanahu wata'ala to in suka koma mi wurin uwayen gidansu wanda su ne suke umarta su da su yi ma annabi ƙarya amma annan Muhammad sallam ƙarya iri iri an saba ma annabi da duk abin da yazo da shi sai su ce sam sam sam ba haka nan bane ba kawai mutane suna zaman su lahiya zaka zo ka kawo mana wani abu dan ka kawo ni tana tsakanin mutane abin da ake yi ko daga ka karanta hadisi annabi ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kaza ba ku ce a ce ana zaman lahiya kawai dan ka kawo ni tana cikin mutane wai yanzu ya kai maganar manzo Allah ce ita ce take zama ni tana cikin mutane shi yasa zaka ga ko cikin majalisu wannan bakin da aka san da kayan magana ka ce Allah ya ce annabi ya ce to shi ke nan ga yanan dan matsala yanzu muna zama mu lafiya ya rike tsamin mu sai subhanallah janjiya shi ke yanzu ga zawwaka muna hira mu shi ke nan shi Allah ya ce annabi ya ce jihun musulmi ne za su wannan magana a haka nan suke cewa to san shi kenan sarki imani to to shi daga yanzu ya ce Allah ya ce annabi ya ce su kuma babban matsalar sa ce Allah ya ce annabi ya ce saboda cikin zuciyoyin akwai matsala fi qulubihim marad akwai rishin lafiya da cikin zuciya zaka ga mutane suna kyamata wanda daga daga daga yayi magana zai ce Allah ya ce annabi ya ce daga ya magana malam yana ce mana wata cikin ɗaliban makarantar shi sai ganta tana da riko da addini haka sai ce wance ga yadda kike mace muta mace ka muta dayyana mai kamun kai mai addini yace kamata ai a ce mijin da zai almanci ai kamar ce ne to ta san mala yana alaka da masu kuɗaɗe manyan mutane sai ta ce masha Allah malam ba ni shawara tana tunani ya kawo wata mai mota mai sai ya haɗa ta da shi sai ne wani ustaz irinta shi ma mai ƙarfin imani ko da ta ɗaga baki sai ta ce ustaz subhanallah haba malai na ni yace ce fa ne zaki goya shi zaki tace kawai haza halalun haza haramun ko gane wai daga sa'aran ustaz kullun wannan haramun wannan halaki kullun to ni mutane kullum ba su so a yi a tunatar da su kan abin da yake shi ne daidai kullum so suke a bar su su yi ta shagali wanda wannan siffa ne na munafikai kamar yadda za mu zuwa mu ji ba ɗabi'a ba ne ba mai kyau duk mutumin da zai ce ma Allah ya ce annabi ya ce wallahi mai san ka ne duk mutumin da zai tunatar da kai mai ƙaunar ka ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa eh mafi yawanci duk taron mu in dai ba ambatan Allah subhanahu wataala ake ba babu alkhairi a cikin shi sam sam duk a wace a haɗu wuri ba ambaci Allah ba ina alkhairi wannan wurin to mafi yawanci ni sa irin ni irin wannan wuraren in aka yi katari ustazai sun hada zuwa ko wani kushi kenan daga ya ta wuce a ce na lillahi ni fada mata ni aka yi ce kai kuma ga dan matsalar nan miye in ya shi ba a gulma daga aya magana ce Allah ya ce annabi ya ce yanzu ya bata fadi kenan shi ya zo a kwarai da gaske kawai mafi yawancin ne mutane shagali suke so sun ɗauka ne bal tu'thiruna al-hayata dunya kawai mun ta wannan rayuwar ce za ka samu mutane su awa biyu suna gulma ba su damu ba amma ba za su iya awa biyu ba suna fara alqur'ani ko suna faran bayanin alqur'ani saboda ni cikin zuciyoyin akwai matsala to wannan yahudawa ne duk lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya magana sai su ce ƙarya ce duk lokacin da manzo Allah ya zo da wani abu sai su saba ma wannan abu in sun ce an ce manzo Allah ya halatta kaza su sai su ce a wurin sa haramun lokacin suka ce ai su a wurin su ma kai da ba da azumi ya zo karshe ba ko da aka ci gaba da tafsirin suratul baqara zaka ga manya manya ɗan iska na kirki cikakku duk wannan fotokofi ne wallahi ku tuna hannun zamanin annan musa wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake a ce musu mutum ne aka kace suka ce ya musa dole na rabbaka ko ya musa ka roƙa mana ubangijinka ya bayyana mana menene wannan wanda waye kace wannan mutumin sai Allah ya ce ka ce musu su yanka shanuwa shanuwa yanzu misali ka ce a ga ma Allah ga matsala ka sai Allah ya ce kai kaza kun san me suka ce wai mahiyar wai mice ce shanuwa mice ce shanuwa ƙarshe dai suka ce inda albakara ta sha ba alaina abin da wai ne shanuwa ƙarshe da Allah ce bayyana musu shanuwa da wanda shanuwa suka ce wai musa wata irin kular shanuwa mai shekara na budurwa ko zaura duka izgili da ake ma addinin Allah kamar yanzu da ka ɗage wanda sai a ce sawa mai wannan ƙanin shi shin bakin ciki malam ya sai shan da tsadadda shin da ya je a mishi wannan ɗin saboda ni shi bai gano ina aka ba gaba ba ne ai manzo Allah ya ce kan mu take wando ko to dan Allah ya ba mu dukiya kuma sai mu yi kanna mu saba makarantar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka ce ai su addinin su ma baki daya ya hana su cin naman raƙumi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kullu qa'ani kana hilla li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabl an tunzala at-taurat Allah yake duk abincin da ka sani Allah ya halitta ma banu Isra'ila sai dai in su banu Isra'ila suka haramta maka kansu wannan abincin kai Allah ya saukar da sai Allah ya ce amman ka ce musulmi kul atu bi tawrat ku zo da at-tawrat fasluha ku bude ku karanta in kuntum sariqin har in maganar da kuke a addinin ku an haramta cin nama za ku mu to shi yasa in ki karanta alqur'ani zaka ga kullun in dai manzon Allah zai ce kaza hatta a wannan duniyar da muke ciki duk wani abu wanda ya shafi su ne gaba zaka ga suna yaki da duk abin da annabi ya zo da shi yau ka ɗauka yahudawa suna ni suna ajiye gashin baki ko suna aske gemu suna yin kolo wanda duka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ya ce mana kamar kolo ba ne ne ba ba dabi'a bane ne kyau tufa yahudawa wanda zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da munafikai manzo Allah ya ce a bar gemu sai su su sai suka ce ni ku aske gemu manzo Allah ya ce ku taƙaita gashin baki ya aske su sai su ce ku bar gashin baki muna fahimta da abin da annabi zai zo to sai ku ci kokari annabi ya ce a gaya ma mata su sa hijabi sai su ce a ku yi to sintir yaji ku yi to ku bayyana ya kuke annabi ya ce bai dace mace ta bayyana kwalliya ta sai ce a in kun kwalliya ba ya za a gane ku ne ya za a gane kina da kyau muna fahimta da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce to su suna kokari kamar yadda Allah yake ta gaya mana ba za su bushe ba wala ya zalu da yi qatilunukum suna ta yaƙan ku hatta yardukum an dinukum in istada'u hasse sun ga sun raba mu da wannan addinin namu wanda akwai wani taro da suka taɓa yi in ba na manta ba na taɓa gaya muku kan kullun su abinda suke kwana abinda suke tashi ya za a yi su yaƙi musulmi da musulmai kullun shine matsalarsu kullun babban matsalar su wannan addini bambanta wani babban bai hude da ya musulunta aka tambaye shi wani ne ne janyo hankalin shi musulunta yace kama a tele ne ya gani Ka'aba wani ya ga dubunnan mutane wani dan karamin mutum da ake ce ma liman wai ya shigo ko ya aiki mi kura ya ce sau a daidai sau ya ga duk kowa ya shiga hankalin shi ya shiga sai ya yi abu sannan shi yace wannan mutanen baban zaba a baban kai yanzu ka duk iskancin mutum daga an shigo masallaci an ce sau dole ya aje salule shi ko ba haka nan ba a in ya kutar da zai shirya su wani abu dole ya cire duk abin da yake dole ya aje yace wannan sai fafu ne akwai wani abu ya yi ta bincike ka addini na hayye ne hayye musulunta shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yahudawa da sun san gaskiya to kawai hasada ta kama su dabi annabi bai zo cikin su ba muna fahimta to taron da suka yi sai suka ce wayya za a yi a raba musulmai da addininsu sai kiristoci suka ce yawwa in an raba su da addininsu sai a shagar da su kiristanci sai yahudawan suke nuna musu ai in muka raba musulmi da musulunci muka mai da kirista ai mun mishi gata ya zama mai addini abinda muke so ya za a iya zama ne yana musulmin amma shi bai san ya bar addini shi ba ku gane musulmi ne shi amma samsam bai da wani alama na addini to shi ne yanzu ka kalla halin da matasanmu suke ciki sai suka ce don haka yanzu za su shirya ma wannan yaƙi da za su suka ce amma ha ba yaƙi bane ba za a je a zum da jini ba yaƙi ba ne ba na muje mu tarda su a'a mizani suka ce za su yi abin da ake ce ma na zo da fikiri kamar za su za su yaƙa tunaninsu jarki psychologic kamar yanzu ya zama na yaƙin kawai na ƙwaƙwalwa ne za a yi suka ce na daga cikin hanyoyin da za su bi za su yi amfani da ni za su yi amfani da harkar yanzu sosai wannan wasa'irul ilam kafofin sadawa sadarwa tele ya zama da su suke da kantse abin da suke so a yi shi za a yi yana ɗaya daga cikin abin da ya sa wannan mutanen suke da ƙarfi a duniya ko duk wasu kafafe da suke yaɗa labarai nasu ne duk wani gidan tele da kake kallo satellite in kantse yana ta america atal wanga na salula in ka tura atal yanzu kana cikin masallacin nan in kira ka kafin atal in yanzu sai ya je america sai ayi otori zai sannan ya shiga cikin wanga salula kana mamaki ko a ai in ka tura a ba daga ka tura ake so ne ba sai ya kai can sai an yi otorizan a fel in sai sai dami in ka suka so sai su tsaida ma layi biyar sama dami kake duk inda kake suna ganin ka to in da suka rike wannan harkar da su to sai suka mallaki duniya BBC ta fice duk wani gidan labarai da ka sani wanda ake saurari na hukumi abinda suke so a yada shi suke yadawa ga ya mun menene da musulmai facebook ta su ce youtube wani twitter wani tugo wani link wani tiktok duk abin da ka sani su suka mallake su kuma kullum suna yi ya za su su hallaka mu muna fahimta shi yasa musulmi sai sun halka da kwanan da suke sun yi mana ga su wannan portability ko da portable in ka ce amma sai abin da aka so kai da ita za ka yi da ita ƙwarai da gaske kiran ma da kake kallon ba wani abu sai wanda suka so ka kira za su kira aha to ka ne ya za a yi akwai abubuwa jiya wanda sun taimaka ƙwarai suka ce za su yi amfani da harkar rezo sosiyo shine wannan wasa'ir ila social media wannan ya za su shiga ya zama nasu ko nasu ne sai su amfani da wannan damar su rinka halakar da mutane yanzu ka kalla yadda ake sa film film a tele akwai telen da akwai shan inda in ka kamo za su ga kawai ba wani ba wani alkhairi da ake ciki sai shari ko ba haka nan ba ƙarshe sai suka biyo mu har cikin gidajenmu saboda suna kallon shan shan insu wanda suka yi karaye ba su isar da saƙon da suke son su isar musu sai su komo cikin ƙasashenmu yankunanmu sai su yi karayen wani shan mun gane sai su afi nan saman kan wannan shan in kuma su rinka yadawa da yaran ku yadda yaran nan naku shi dai ne yanzu misali in ka zo ka kamo sai dai kaji ana faransa ba kowa ke ji ba kaji ana ingilishi ba kowa ke ji ba amma in ka kamo hausawa ai duk muna jin hausa ko yanzu sai zamana yana ɗaya daga cikin ire-iren wannan tashoshin kamar arewa arewa ba tashar musulmai bace ba amerikawa su suke da wannan tashar kuma sun kawo ta ne don su yaƙi musulunci a arewacin nigeria ka gaya mini kaf cikin shirin da arewa suke wani ne na alheri a sharhi kawai suke yaɗawa yawa ina yake tsakaninku da su amma kuma yanzu ka kalla wanda tashoshi ne musulmi suke son su kalla nan mu yanzu wanda tashoshi muka yi yawan kallo shi muka yi yawan kallo saboda ne kuma za ka ga sai lokacin mafi yawanci lokacin sallah za su sa wani sayi mai jan hankali akwai mutane da yawa suna rata sallar tarawih saboda su kalli wani sayi kusan arewa masu kallon baro a ai wannan cire mun ma muna magana ita shan in arewa program in ta maji yawanci program wanda yake mai ja hankali sai gab da sallah ko lokacin sallah yadda yaro tabbas yadda yaro in yana zamne a bai san wani abu ya dauke mai da hankalin shi a bar wannan abun ban da shi za ka ga mace tana tare da mijinta yana musa magana hankalinta na ga ne a to yanzu wannan kayan kira sallah ta tashi sai ta yi sallah sai ta jira ai ida ka gani sun yaƙe mu sai suka yi amfani da wannan abubuwan yanzu ko yaƙin nan da ake na Falasini wannan abin da suke so a yaɗa shi ne ake yaɗawa saboda ni kun ga wannan bidiyon tsinan na albarka ne ba cika yaɗa alheri ba sai shari bbc kai subhanallah ai ba su gari nasarai kullum nunawa suke musulman su ne kan ciya musulman su ne matsala kullum musuluncin suna nuna bai ci gaba to sai ne sai suka ce bayan rezo sosiyo za su yi amfani da wani abu na gaba za su yi amfani da abin da ake ce ma almar'a za su yi amfani da mace shi yasa kaga kullum kullum ko wani proje kake son kai karai in dai kana son ka samu kuɗi to ka ce harakan mata za ka ko yara kanana ka ce ga wani proje nan na ƙasa ha babala ko kallo ta ishe su a amma yau zaka ce zaka kirayen wani ONG wanda aikin shi kawai zai rinka raba ma mata da samari eh me ake ce mishi zai rinka raba musu kamar eh ba tunani ba zai rinka raba musu kamar preservative condom wannan kafot zai rinka raba musu kyauta kawai aikin projen ka kuma zai rinka bibiyar yana wayar musu da kai ya ne za a yi in kun yi lalata ka ku ɗauki ciki ka ce ka furujan kama nan gaba zai ci gaba in ya samu yadda yake so zai rinka zuwa da ciki kyauta kuma duk macen da ba ta sa haihuwa furujan ku zai ba ta magani kyauta kan ka ce kas za ka ga mulika cikin kwantarinka ka je ka yaɗa wannan ɓanna su ita suke son su yaɗa muna fahimta za su yi amfani da mata wurin su hargitsa mu ka lura duk wani abu wanda ka sani sabida asali mata shine uwayen al'umma mace ita ke tarbiyya duk inda kaga wani mutumin kirki to ba shakka ko ya samu uwa ta gari ko mace ta gari kadiba annabi yake daɗin duniya Allah ya baka mace ta gari a yace ad-dunya mata'un wa khairu mata'uha sai ce al-mar'atu salihah in dai kana son ka ji daɗin duniya ko to wallahi Allah ya baka mace ta gari Allahu akbar manzo Allah yana zane sukofin mata na gari to su sai suka ce yanzu za su tayan ma hallaka mu ta hanyar mata wasu hanyoyi kamar da nace muku mata su ne suke tarbiyya haka wani mawaki yake cewa respecti la femme c'est la mère de l'humanité yace ku girmama mata mace ita ce uwa al'umma mata su ke tarbiyya to yanzu sai suka ce ya za su hallaka wannan matar je an bushe musu kai ba su sa aure kowace so take sai ta je can jami'a ta yi shekara hamsin da wani abu to lokacin da ta ga ba nan ba nan lokacin da ne kuma za ta rinka cewa ya kudu ya laita ni qaddamtul hayati za ta nadamar rayuwarta bambanci wata baiwa Allah da malai ta ba mu labari yace yarinya ce da ta taso Allah ya muka farin jinin samari kowa ce yana son ya arme ta sai suka haɗe kai ita da uwarta uwarta ta in ba na manta ba kowai na take shaida ko mine ne daga an je an ce ana son ɗiye sai ta ce aje a ga ɗiye in ta da daga ɗiyar ta zo ta yi ta ce muta ai maza ba su da garanti maza kaza maza kaza ta yi ta ta yi karatunta yanzu dai ƙarshe ko sai ta yi da karatun kuma tana son arma-arman ya yi wahala shi yasa armi ba zai taɓa hana karatu ba ko namiji ko mace duka za ki iya arminki kina karatu za ka iya armanka kana karatu kai karatun ne armi ma da mara armi ba guda ba ne ba saboda ni kai yanzu kana da nutsuwa wannan ƴan matan masu fantar sama ya ba su ɓata ma lokaci ko ba haka nan ba daga kayi ko ka san inda kai a kuma ka san me ke jiran ka gida ko shine ai uwa ma Hausa ce cewa daga ka ga yaro za shi karo kai a mai aure eh sai su to ka aje su suna jiran ka dole ka je ka bubugo to ina ka ga lokacin da kai wani ɓata lokaci a babu to haka ita ma mutum ka gani ta huta da da duk irin wannan samarin masu ɓata lokaci ko ba haka nan ba wanga wiki mai sai da sahi wanga da rana wanga da bare cikin huta daga an ce mace alwe ce ke shi kenan kin samu cikakken nutsuwa nake karatun ki kuma da hanyoyin da sha'awa za ta damun ki Allah ya sauke miki ta inda zaki maganin ki abu inda zaki maganin abin ki ne a sauƙaƙe kuma ki samu lada ko ba haka nan ba sannan kina da wadataccen duk abin da kike bukata kina gidan mijinki ne yanzu ba gidanku ba to amma sai suka ce ni ina tasi arni shi yasa za ku samu mafi yawanci ku bincika mafi yawanci za ku ga duk macen da ta yi dogon karatu ba ta cika samun miji ba in ta samu kuma sai lalatacce in na ce lalatacce cikin biyu ɗaya ko ɗan duniya ko kuma wanda ya kwana biyu e ya kusa ya tsuha ya kusa rubewa kwarai da gaske saboda ni namiji bai cika san alman macen da ta yi shi wani abu ba wanda dama yana ɗaya daga cikin shawarwari da magabata suka bada ko suka ce in dai ana sa alme ya daɗi to sai ta hima taka abu uku ta hika abu uku ko haɗa abu uku na daga cikin abubuwan da maza ta himma taka a yi zaman lafiya ka yi ta ilimi in dai mace ta yi ta ilimi daga kai da Allah jahilin banza ana magana a ba ba haka nan ba ai kake rami ko ta yi ka kaka in dai ba bai tsora Allah ba ce ba ta abu da Allah tsaya yace ake ta ilimi saboda bi kai ka shiga uku ba kai ba ka yi mata ka ilimi suka ce ka hita kuɗi a in macen ka sai ka kuɗi ba da umarni cikin gida yana da wahala kwarai da gaske saboda ni ita za ta rika tahiyar da gidan iyan ma sai abin da take su yi za su dan ita ke da kuɗi in ta tambaye ka za ta tahiya gari ka hana musa in shinkawa ta ƙari ta ce bashi ta ce a wallahi akwai abin da za ta yi da kuɗin ta to yanzu tana bin ka bashi a ko kuma ta ce ba mota kana hawa ta ce za ta tafiya wani wuri ka hana ta bayyawa bayan ka yi matar ka ilimi ka yi ta kuɗi sai ka yi ta ƙarfi in macen ka ta yi ta ƙarfi akwai matsala da za ta rika liƙa ma kashi ko ba ta liƙa ma kashi ba ne in ka kalle ta kawai tsoro take ji da kai da Allah bukatun sai ka zabura kaga ana mai gida haka a shigo ana ina mai gidan sai ta ce kana bayan ta ka laɗe fito maza a shi yasa kware da gaske inda mace ta yi kokari a wallahi kai ne sane ta da ita ta bi kali kama ka mata kishiya subhanallah to haka nan ne sai suka ce za su yi amfani da ni mata don su ga sun lalata mana suka ce bare ida zana muku abubuwan suka ce sannan ku mata ita ma ta hika abu uku ya zama na macen da zaka arme ta hika kyau ha in ka ji ta kyau kuka jira ta majibi ka ce kau kubra kenan ka gani ya a suka ce bayan ka hika ta hika kyau ya zama na ta hika haƙuri kana gane tana da haƙuri ko ba ta da haƙuri cikin mu'amalar da kai da ita sannan ya zama da ta ka kunya wannan abubuwa guda uku ta ka kyau ta ka haƙuri ta ka kunya saboda mi in kai macen ka kunya akwai matsala ita mace dama an san ta da kunya to kai ka ka kunya sannan a ce kuma ka yi ta haƙuri kai da za ka hita waje kai ta rigima da mutane wani ya ɓato mare kuma ka shigo gida da hushin ka ce gidan zaka hushe zaka zaka huce hushin naka na waje sai in bata yi hakuri ba ha sai kuma faɗa ya sake ɓaikewa tsakaninka da ita ko ni wannan masiwa ta ishe ni ka je can wurin ka taɓo abinka ka zo ka yi ta muni nan nan sai ta yi sai ta yi sai ta yi ni ko ba haka nan ba amma in tana da haƙuri tana da dabara ina zawa lahiya wallahi wani ne ta un haba ina kai ina wani wani ko ni da nake mace ba sai in shimge shi ba yi ko ni na yi layi nake ya tsawo ya tsawo da Allah ta ka bata ranka irin wannan kananan mutane kai fa babban mutum ne sai ka ga yana ƙara kumbura mai riga shi iska na ko ba haka nan ba to amma in zamana ba ta da haƙurin ko akwai matsala sai suka ce sannan ku haɗa abu uku ya zamana yi ya zama na addinin ku guda kaka kuskura ka azumacin da ba addinin ku guda ba za ka sha matsala kwarai da gaske sai ni ya zama na yaran ku guda ya zama na langi'in ku guda in kuma ba langi'in ku guda ba in ba yaran ku guda ba ya zama na akwai wani langi wanda kuke haɗuwa kai da ita sai kana ƙauyen zanzar ka je ƙauyen talabiyar ka almota ba ta iya komi ba cikin yaranka kai ma baka iya komi ba cikin nata ya za a zama armi in tana son wani abu sai ta ce ka kira wani bazabar mai ya zo ta fasa ta gari sannan ya yi tradition ma kake ce fa kai ma yanzu in kana son wani abu wurinka sai ka kira wani ka ga abin da kake so sannan ya gaya muta a armi zai yi haka nan to kaga in ba yaran ku ɗaya bai zama na akwai yaran da kuke haɗuwa kan shi yanzu misali kai kana can ƙauyen jifan baka iya komi ba sai barbarci ka armo wanda take ƙauyen talabiyar ba ta iya komi ba sai zabarmanci to ya zama na akwai wani yare wanda kuke haɗuwa da shi ya zama na ko kuna haɗuwa kan yaren faransanci tunda na aire ne muka shi ko ko kuma kan hausa misali ko kuma kan larabci ya zama da dai in dai kuna da bukata a junanku akwai wani yare da za ku isan ma junanku da me kuke bukata ka a koma kurmanci ana shinkawa da wake a ka gani dai ya ai ba ta daɗi ko sannan ya zamana ya zamana wuri guda kuke kai ya zamana matarka tana zangar kai kana mara iya za a armeni zamana haka mutane suna yin wannan mai shakanci ya yi yawa ciki babu mutuwa cikin zama arman ko kaɗan ko kaɗan babu babu mutuwa a ciki saboda ni ita yanzu tana wani gari kai kana wani gari a ɗabi'a malumai wanda suka karanta ɗabi'a na ɗan adam sun nuna duk lokacin da namiji yake wani wuri mace tana wani wuri babu yadda za a yi zaman sai daidai zai yi wahala zai yi wahala saboda ni bukata za ka iya kama ka kai baka nan daya sannan kuma ita fa mace kowa ce ce ita in imanin ta yana tarha a ƙasa dole sai a rinka gidanta sai a rinka ce mata bitan kake bitan yadda kaga kana cikin mota kana ka shigo ga to haka nan ne dan in ka barta ita kaɗai za ta yi ta sheƙi ayata ne kuma sai Allah zai cinkura ya ce dan me kai haka muna fahimta za ta hita lokacin da take so za ta dawo gida lokacin da take so saboda ni ai ba ka nan haka nan ne kai karshe ma za ta iya mu'amala da wasu maza ba tare da ka sani ba haka nan ne to amma in gari guda kuke fa zai yi wahala saboda ni mafi yawanci in baka gida akwai lokacin da kake gida in ma ka kai wani aiki ne akwai lokacin da kake samkowa kuma mi gida guda kuke kwana kai da ita to Allah ya saka da alheri muna fahimta to kun ga akwai hikimomi kware cikin wannan ya zama wannan abubuwan guda uku in ka tashi azumi ka diba eh asali bai ai ba transfer ba ko mace annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wurin da ya yi mace alkhairi irin gidan mijinta shi yasa in ba na manta ba sai mu kunce ne koko bare na daga cikin su wanda yace in dai macen alme ce to ya zama na dole inda za a kai ta mijin tana ne amma yanzu kuma wasu sun karya wannan dokokin za ka ga mace tana wani gari mijin tana wani gari su kuma matan da jaraba sun sa wa kansu sai sun yi aikin ki haƙura da aikin ki zama cikin gidan mijinki mana wallahi ya je miki alkhairi za ka ga mace tana aiki ka kalla ina alamun aikin ta tare da ita wallahi sai ka ga ta ji ka shiga matsala a rayuwa kuma kuɗin ta in ta samu ba gida take kawa ba ƙarshe ta shiga adashe ta yi kaza ta yi kaza sai ta rasa ita da kanta kuɗin ne ta yi da su amma ma a musulunci mace ba ta da iko ta sarrafa dukiyarta sai da izinin mijinta a musulunci yanzu mace ta samu jika goma ba ta isa ta kashe jika goma nan ba sai da izinin mijinta amma fa mazan yanzu a'a ba bai yiwa bane dan ni bai yiwa musulunci kace bai yiwa akwai dai masu wayo da yawa akwai makiya amana da yawa wani in kika bashi kuɗin ki malam nure ce ma ma ya ya sai da san mata shi ya mutu kishiya kaga ko ai akwai rigima ko to amma gaskiya magana a musulunci mace ba ta da iko ta saurufi a cikin dukiyarta sai da izinin mijinta kamar yanzu yadda ɗanka in yana da kuɗi kai ne zaka ce mishi ika za da su bari ka za da su to da mace da abin da ta mallaka din namijinta ne namiji zai iya cin dukiyar matar sharam saboda ni ƙalƙashin shi take amma mace kuma dalar mai gida in ta kuskura saki ta haram sai ta biya tsoron Allah in biya ne mata ba ka wani hikima na Allah a yanzu ma kashe in tana da kuɗi ba za ka iya ci abinda musulunci bai yarda ba ka yi ɓanna a ciki amma yanzu in kuɗinka ne kuma ita ba ta da iko kan wannan kuɗin sai dai buƙatunta kamar yanzu yadda ɗanka in yana da kuɗi za ka iya ɗauka abin da kake so ka ci abin da kake so ka sha kai abin da kake so cikin kuɗin matuƙar ba ɓanna ba ce ba amma yanzu ɗanka kuma da zai ɗauki kamar yanzu ga dala ishirin nan yanzu da ɗanka zai ɗauki dala ishirin cikin dukiyarka ya ci haramun ya yi sata ko haka mace da za ta ɗauka cikin dukiyar mijinta amma ita kuma nata mijinta zai sa ido kai shi saboda ni shi Allah zai tambaya kanta diyanka kai Allah zai tambaya ko wani yazo ya Rasulullah babana na ta wasa da dukiyata dan hana shi ko baban naka ai da kai da dukiyar din nashi ne babban ce da muke wannan karatun mata suka ce to da Allah mala alika karatun ka abari maza su ji haka ne gaskiya akwai mazan da ba mutanen kirki bane musamman wannan zamanin an samu kaji yawa wani za a ɗauki amana a bashi ci amana me asali ya danganta kan menene aka yi yarjejeniya misali kuɗi dai naki ne yanzu ba fa cewa za a yi a'a kuɗin ba naki bane naki ne a'a naki ne to yanzu in mutumin kirki ne kike tare da shi to dama wai ni ma kake alman mutumin da ba na kirki ba ga kuɗi za ki aje kuɗi gaban shi abin da ya ce ai da kuɗi shi za a yi to in kika gano ba ɗa ba ne ba da yan maladu ko sai ki rike abinki abin da ake so sai zama na duk abin da zaki a cikin dukiyai yana da masaniya kan shi misali to cikin salar ina ni ina so duk wata in yi kaza da kaza in yi kaza da kaza in yi kaza da kaza ba daidai bane ina abin da da yawa daga cikin maza suke yi za ka wani shi bai ma sani matar shi take ba kai Allah zai tambaya wannan salula ta matarka a musulunci dole ka rinka bincika ka gani ke shiga ciki ke hita haka salular ɗiyanka ka gani ke shiga ciki ke hita tana tsaka aiki da salular ta ce in gani ka amsa dukka ki shiga inda kake so haka in ɗiyanka ne musamman yare yanzu da suka ƙware wurin ɓanna da salula sai ka ji can ka wanka ƙarni ɗaya da dare ka ji munayiki yana gunguni sai ka buge ɗakin da ƙari ka shiga ka ce in ga salulai sai ka ga yarinya cikin dare ƙarfe sha ɗaya na dare ƙarfe sha biyu duk kuna kwana ita tana can tana waya tana can tana danne dannen salula sai ka shiga kwatsam ka ce in ga salulai amma yanzu in dai ka ce in ga salula ne ga shiga ka sai ce ku tsayin cire kwan daga nan sai shiga shiga abin da yake son ba ka abin da yake son ya gada ma shi zai gada ma zai wuya abin da bai so ka gani ko ya shiga ya mosken shi amma kamane shi yana tsaka aiki da salulai ko tana tsaka aiki da sallah kace in gani a gwada ma kwan in salula ta samu kwana biyu ko kwana uku duk wanda ya kira ka dauka ka ji dan zai wahala yake tana cikin gida wani da iska zai kira ta alo mata ta sai ka dakke ko ba haka nan ba wani na ɗauka alo shege na ko ba haka nan bane ba za ka san iyanka da ba suke ma'amala muna fahimta to haƙƙi ne kan mazaje su bincika annan muhammad sallallahu alaihi wasallam dukan mu makaya ne kuma kowa sai Allah ya tambaye shi dangane da ni dangane da kiwon da Allah subhanahu wataala ya bai suka ce za su yi amfani da mata yanzu sai zamana sai suna nuna ma mata su ai zaman arme da suke an tauye su ne ki yi soke ma kina da inci wai an ba su ban san kursan sun ce ba su yarda ba a ba su kasar dangi kursan mu a bar mu goma ai sai mu zauna mu daɗe kahuwa ku sai ku nemo ku kawo ko ba haka nan ba in za a arme ku za ku sayan balisu da goro a to mu zauna mu ciki a ɗauke yancin duka a ba su ko ba haka nan ba in gida ke zaki gina gida in kuma haya ke zaki biya can ki sanya zaki nema wa yadda dai kuke zamne ku azaka haɗe saman ɗaya mu ba mu dora musulunci ya ba su sai suka ce bu siyar da ba suna sani suka ce za su yi amfani da mata sai zaman yanzu duk wani abu da ake sa a ja hankali ana amfani da mace ne yau in ana sa ai tallan mai wa ake ɗaukowa sai a ɗauko ta mace ta buɗe cinyarta ko fuskarta ko ko hannuwansa ga tanan tana shawa mai haka nan ne yau in ana sa ai tallan baki da sha dauko ta ta buɗe baki ta yaki hakora baki ɗaya ba ba haka nan ba da abu sai zama da ni ka shige cikin ma'aikatun mu ka gani sai a ce a'a ai nawa malaman wanda ya kamata ya zama sekretar kamata ya ake mace ce sai ka ce ma biyar in ka dauko mata ka ta zama sekretar in ka kuma sai ka ga bai zama saboda iskanci amma yaya zama ta wani ta zo ta zama sekretar din shi sai ta lankwashe murya a kaida sekretar fa kai fa ba kai ba huska ke wa zaki mu huska an zo ma'aikata wa zaki mu huska duk wanda ya zo dole ke mai mulmishi ke mai magana mai daɗi wanda Allah ya ce haramun ne mace ta lankwashe murya ta wurin ta wani magana aikin sekretar kenan me kuke so za ta lallaba ka ko zagin ka kake tana lallaba ka amma daga cikin gida daga mai gida ya mutu magana sai san kuma babu lallaba duka bi wannan suna kace za su yi amfani da mata na daga cikin hanyar da suka ce su yi amfani da mata suka ce za su buɗe musu ƙofa na su yi ta lalata kwarai da gaske sai zama da ni bari in ƙetare wannan in ji abu na gam saboda lokaci na tsawa suka ce za su yi amfani da abinda ake ce ma at-ta'alim shine education bangaren karantarwa ya zama na naku ne abinda suke so shi za a koyawa muna fahimta yau lakwal abinda suke so lakwal shine ake koyawa shi yasa za ku ga za su kirkiro abubuwa jiya wanda ba su da amfani kuma su samana shi yasa kaga har yanzu a ilimi bamu tafi ko ina ba sai ka je university ka yi shekara biyu kana karan komai baka san ina za ka ba sai in kana da rabo a ta uku ne za ka ce to ni yanzu ni ma ya kamata in sai amma su kuma inda ke da kun ci gaba na ilimi kana tasawa kana ƙetare sai in je to ka san me kake so ka zama kana ƙetarawa nan ka san ina kake so ka tafi muna ganewa amma mu kuma yanzu babu wannan yanzu ka kalla irin tsarin da ke da kuma cikin alfaiman general yanzu a ka'ida ilimi ne bak shi ba in dai wannan bak ne na alfaiman general ina ya kamata ya sani aiki asali babu wani ilimi da ya kware kan shi muna ganewa bak yake da akwai wani ilimi da ya kware kan shi in ka zo ka ce zo ya ma aikin secretary bai iya ba zo ka muni yi harka administration bai iya ba contability bai iya ba likitanci bai iya ba komai bai iya ba shekara goma sha muna ta bata lokacin mu sabanin an dan samu ci gaba ta mi ta harka wannan an sai manta kane ko zaka ga mutum daga yaje sai an je sai ce to shi yanzu abin da yake so ya zama so yake zama kaza sai ki ga rin karatu wannan abin da yake son ya zama yanzu misali sai mutum ya ce eh misali sai ka ce kana son ka zama mi electrician wanda yake hada wuta wannan to yanzu ka ga daga sai an za ka iya ketarawa ka shiga ka fara wannan karatu ko kuma in ka samu BAPC ko sai ka tayi lise to yanzu kan yanzu daga ka'i da BAP inka da akwai gwamnati da babu gwamnati kai yanzu ka san me ka karanta haka nan ne daga an ce kai kai jama'a gobara ta kama ka ce a kira satar baka iya ba haka nan ne ga wani can ya haɗi za a mai operation ka ce baka iya ba amma yanzu sai ka ce to harka wuta wannan shine abin da ka karanta kaga ka san me ka karanta ko za ka iya ɗaga wani entrepreneur kai da kanka har ka ɗauki wasu aiki ta wannan aikin da ka karanta muna fahimta wani sai ce zai karanta harkar sude ko wani zai karanta harkar kaza wani zai karanta harkar kaza wani zai karanta harkar to kaga wannan ci gaba ne na ilimi wanda mu kuma sai kwana kwanan nan ne aka fara yin shi amma su sun farko abinda za ka bisa a gaba kenan sannan kuma sai zama na matsala ta gaba za ku yin karatun babu aikin babu kayan aikin to Allah subhanahu wataala ya kawo sauki wasu tuntunoni ne wanda suke asali an yace mu ne an mana girkin psychological ya zama da samsan ba mu da manufa zaka samu mutum yana terminal har yanzu sai sai har ya je jami'a shi bi har yanzu bai yanke hukunci abin da yake son ya karanta ba to yanzu dan Allah ka dauki sai an bai shekara nawa shidda sai rubuce ko ka dauki kolai shekara nawa hudu goma ko to ka je ni sai shekara nawa uku shekara goma sha uku ko sata kake ko ai ba karbon balawu za ka zama ba koko to yanzu sai da kai shekara sha uku na a ce kai har yanzu baka ma san ina ne ka ba gaba ba kaga ai zalunci ne wallahi zalunci shekara sha uku dan Allah shekara sha uku ko da ku kake yi ai ka ga motaciya cikin dokon ko ba haka nan ba da to balle karatu na ilimi sai suka ce mu za su rike abin da ake ce ma'atta'ali ya zama da koyawa sai abin da suke so to abin da suke so kaga wannan ta ilimi kenan ko to sannan suka ce za su yi amfani ta bangaren koyawa su lalata mana tarbiyya za a shigo kilasa a haɗa mace da namiji cikin tabul guda muna fahimta yanzu da iskancin mace ta taimaka makaranta ba hijabi je iskancin mutum ya je makaranta ƙato da shi ya ce ga ugu mace ga ugun shi zai yi zai yi wa ko to amma yanzu da kwance ce a ku zo nan kuna da dama ku yi wannan da suka rike a ta'alim sai ya zama na suka kai yadda karatu na addini suka ɗaukakar da karatunsu na zamani kamar yadda muka ba da labari wancan kwanakan nan da suka wuce duk abin da ka karanta na addini a wurin su kai ba kawai ne baka waye ba abin da ake ce ma wayewa shine ka iya turanci kamar yadda na ji shugaban ƙasar burkina yana cewa mutane har yanzu ba su ma san menene ake ce ba intellectual ba yace kawai abin da ake ce ma intellectual su a wurin su shine zamana kana wani yare na oturiya da ilimi ne wannan yace ya zamana kana fahimta wasu yare kawai da wasu mutane yanzu daga an kana turanci sai a ce kai mai ilimi ne wai turanci dan me ina sheka Hausa baka ce ni mai ilimi bane ba ai da turanci yake yare haka Hausa take yare ko ba haka nan ba amma yanzu ga wani mai faci kan ba ya ba mai ilimi bane mai ilimi ne kai yanzu duk turancin ka ya mota ka tai faci haka zaka ko ba haka nan ba sai shi zai ba yanzu ka kai kawai suna ta yaƙan mu ne wallahi sun kashe mu ta kowane ɓangare turawan nan makiyan mu ne makiya addinin mu ne makiyan mu ne suka ce ko yanzu duk abin da zaka karanta wa na addini kai ba kowa bane ba sai zamana alafan din ma ba wani abu bane da yanzu shi waɗannan Nijar babban matsalar shi je ka gani ga diploma muna da amma babu aiki mutum ya karanto kaza yanzu misali sai mutum ya je karanto harkar noma da kiwo sai a kawo shi da kwale yana koya SBT ko yana koya mas ko PT shi noma da kiwo ya karanto fa muna ganewa wancan ya ji ya karanto sociology sai a kawo shi a cikin rinka koya filo isuwarjo da sauran sauran babu ci gaba na ilimin saboda ni sun rike kan in suka bar mu da mu ya mu ai mun san me ke gyara mu sai ga mana yanzu sai mutum ya je ya ce ma ai shi abin da ya karanto ya karanto misali ai dauki magana ta dazu ya karanto shi electrician ne ya ya karanto harka wuta zaka samu in ba wa'an kanana yan kuci ko babu ba wa'ancan na sama mahiyawanci turanci yayi yawa zaka ga wata ƴar karaman mas ta tada mishi hankali saboda shi ne saba ganin ta ba kawai abin da ya saba gani rubutu ga takarda sai zamana mun dauka hatta lakwaloli yanzu lakwalolin mu ba ilimi bane ya dame mu ba saboda ba mu da ci gaba na ilimi turancin ne ya dame mu kawai ka ji danka na faransa shine matsalarka ba wai danka ya iya mat ya iya SBT ya iya fi a'a kai ba matsalar inda yana turanci saboda ni kai ba kauye ne yaran faransanci ne yaran kai dan yarenka baka diba ma wai shi a duniya yare na nawa ne yana ɗaya daga cikin yare wanda yake fuskantar barazana a duniya bai da ci gaba sai ci baya to Allah subhanahu wataala ya kama mana baki ɗaya sai suka rike harkar ni a ta'alim harkar karantarwa ya zamana abin da suke so su koya cikin lafal shi suke koyawa ana koya ma yara iskanci a cikin lafal ana koya musu yane zaki lalata da ɗan namiji biki ɗauki ciki ba yane zaka lalata da mace ba kai mata ciki ba ana ta musu sensibilization wanda bai ma da alaka da wanda ya zo ka koya mishi ilimi kai kai je tambayi kaka ka kauye ka ce wai kaka ce ya aka kika ai babanmu naga ai ba a kawo ki ba ke ma aka koya miki wannan isgancin ko ba haka nan ba in gani kuke wai matan ko mazan kai yanzu don Allah mutum sai ka koya man yani zai saduwa da matar shi kuma in so kuke ku koya musu ku bari su yi alman mana kuma dami ba ku tsara kawo ku musu sai yara masu mutunci kun taba gani an tara kawo ana cewa za a koya musu yadda ake kawo da yi ku iya ma amma sai su ce so iya mutanen kirki su ne za a tardawa a koya ma wannan je ka ga su wanda suke karuwancin duk wani abu wanda ya shahi lalatar su sai sai yadda kuɗi sun ce amma ku kuma yanzu sun da so ne ake ku lalace kyauta za a riƙa ba ku amma mu da hankalin mu bai kawo ba to wannan kaɗan daga cikin hanyoyi na ga lokaci ya yi amma wannan insha Allah ta'ala wata rana mun yi da lokaci mai muhadara na musamman dangance da wannan hanyoyin da turawa suke bi don ta hallaka mu insha Allah ta'ala shi yasa mu tashi mu karatu mu koyi ilimi kuma duk sana'ar da ka iya a rayuwa wallahi ka kare na ta kakka taba ne abin da ka iya rayuwarka kuma kakka taɓa yarda ma ka ji don wani na turancin banza ni na turan da sashi ga kwano ka ci mu gani mana ko ba haka nan ba Allah kiyaye ɓacin rana wallahi dan mi dan wata rana zaka ga ni na taɓa tahiya tahiya ta kama ni kuɗi na suka yanke ya zama na bani da kuɗi kuma ina jin nauyi in kira gida in ce aiko mini kuɗin kashi sai na tara kai ni ha na yi ɗinki na iya ɗinki magana da nake yanzu yake ba an kai shekara goma ba ko ainihi tunda rabona da ɗinkin ma an kai shekara goma a lokacin da nake baka labarin ne ake ce mishi tsallakon ne ne a bakansu ne to yanzu da na ga wani wani mai shago in ce so yanzu dai kuɗi na ne suka ƙare da Allah ga birbe ta nake son ka bani jika biyar har in zama ma'aikaci to za ka ma ma'aikaci ne ko ko mai kosai ka ba ba ta zuba ma kosai ba mai shago ba ko ba haka nan ba ko ka ce ga baka in ka da Allah ya ranta ma jika hamsa har ku ga abin da za a yi amma na ce mishi to ni tela ne in ya iya yiwa ka bani ɗinki in gwada in kaga yayi ka biya ni to ce to babu matsala ya kawo ko da na ɗaya biyu ya ce a'a ai shi ya ma samu mai aiki na ce a'a ina ji bambarurin ba na yi kwamfuri aƙalla kusan goma har yanzu in ba kwana kwanan nan ba har yanzu yana jira na wuce zan komawa gari in mai ɗinki to yanzu da Allah a lokacin da turancin ne kawai na iyama wa zai bani kuɗin a ko ba haka nan ba sai ka ga mace ta yi dogon karatu cikin gidanta ba aiki ta yi zaune ƙarshe karatun babu ita babu cin amfani shi ita karatun da ta karanto ba karatu bane wanda za ta koya ma ɗiyanta shi yasa nake ta na sha ga ma ɗan mata wanga zamanin da ake cikin ne a wani ta ne ba ba wai birebe ba ranar na ce mai birebe wani doktor inda ya ce mai bak ma mai a wani tahi ke yi kwarai da gaske mai a wani tahi yi bak yanzu aikin ba shiga kowa ne ba yake yi ba in ke iya aure cikin gidanki ba ki ki saida a ki biya maka ki wata bukata ko ki iya kitso da lalle ko ki iya dinki cikin gidanki ko ki iya wata sana'a ba ki ai ba sana'a ma mai daɗi irin mace sai sana'a tana gidan mijinta wallahi amma aiki duk sai kin kula wanka kin yi sabbokin tafi resar na minti biyar in kika ki tar da biyar kar bakin kowa yana tsoke yana muku huska dan me kika haka kuma dole ki bashi hakuri amma yanzu in mijin ke ne kika yi resar in minti biyar ba ki da tuwo ba ku da yake ba ku da hakuri na na na na sai sai hine ni to inna haza kana lahum jaza wannan sakamako ne gare su wallahi fa ku dogara da wannan lakwalin ina gaya muku ya zamana kana lakwala akwai wata sana'a da kake koyo ya zama na kina alkul akwai wata sana'a da kike koyo a a kake ya zaka rike ta ita kadai ba iya bace ba kuma alkul duk wanda kaga ya rike alkul ma wai mataki ne kasashen da suka ci gaba wanda suke da ci baya cikin mutane su ne masu aikin gwamnati ɗan an ce ku nemo wanda ba su da ci gaba su ne masu aikin gwamnati ka je ka ga kasashen da suka ci gaba a yanzu maganar da nake ma mafi yawanci masu ilimin ba su aikin gwamnati a haba shi ya yi karatun shi kawai zai shiga harkokin shi ne na san wanda suke sun karantu amma wallahi ba su da alaka da gwamnati sun koma zaman kansu suke ya aiki mai ilimi ne a kallon kaskanci ne zauna a rashin wani lokaci ya yi ko to mu tashi mu yi karatu ba wai an ce kan milakul ba amma mu koyi wani sana'a shi ilimi ana yin shi ne kawai dan awaye kamar lakul ka dauka fita ce za ka yi gari ko to ana buƙatar kai wanka muna ganewa ya zamana da ita da babu ita za ka iya za ka iya ta abinci babban matsala ne sai zamana wanda lakul ka dai yayi shi wai yanzu bai da wata hanyar ta abinci ita kadai ya iya kaga ai an cuce ka ka samu tsatta malam suna zaman banza ba su aikin komi sai kan shayi daga kayan magana su ce duk suna da diplom babu aiki ku tashi ku yi da kwamana tun da can da yanzu ku ku ta ku koyi wata sana'a ba shi yasa za ku ga Nigeria na ɗaya daga cikin abin da yasa kuke ci gaba za ka ga yaro na tasawa bayan lakon da makaranta yana koyon wata sana'a yana yi mun kuma yanzu ba haka nan bane ba mai birebe gwamnati yake jira mai baka gwamnati yake jira ɗan idibasai gwamnati yake jira je idibasan ka ga dubunnan mutanen da ke da kwai shi da su kaɗai aiki ne balle ba ka aiki ko ba haka nan bane ba shi da ɗan idibasai kaɗai aiki ne wallahi ba ba su aiki ba to balle kai da wata abu birebe wanda yanzu nijar kowa na da ita duk nijar yanzu ai bai da ita kowa na da ita shi yasa matasa mu tashi mu koyi sana'a wallahi in ka koyi sana'a mata da maza ko wallahi za ku rayuwa mai daɗi za ku zaunawa ka ci karanka babu babbaka ka kwanta lokacin da kake so ka tashi lokacin da kake so amma duk yake in ma'aikaci ne kai hita daga jiranka baka isa kai ba sai ka nemi izini ko ba haka nan bane ba babanka ya mutu mammaka na rashin lahiya baka isa ka guta ba sai ka yi man sai ka rubuta kuma ba wai daga kafe ba za a ce ma tsaifa sai ka jira wani kasu ya karanta ya yi kiyi sai ce ta yi in kuma bai yi ba baka tahiya in shagon ka ne baka liƙe da iska ka kara gaba ko ba haka nan ba in aikin wanda kai ne kace to shi yasa muna da karamcin wayewa ne wallahi Allah subhanahu wataala ya kyauta mana mm kenan a tsaida sai a dauki tambayoyi daban saboda kakkala sun ya wuce awa guda kina abinda muka karanta ne zai Allah ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah ya yi mana inda kai mai tambaya ko kuma wani wuri da aka ji an yi kuskure za a iya tunatar da mu insha Allah